الحمد لله الكريم المنان الحمد لله الملك الجبار الحمد لله الواحد الأحد الحمد لله الذي له كل الخلائق تسمد صلواته وسلامه على الحبيب المختار نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار bayan haka ‘yan uwa musulmi da muke hallare a cikin wannan masallaci da ma waɗanda watakil suke sauraron muryoyinmu daga nesa muna isar da saƙon gaisuwa ta addinin musulunci saƙon gaisuwa ta ‘yan aljanna ta hiyyatuhum yau mai alƙaunahu salam wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa Allah madaukakin sarki da ya sa muka kasance rayayyu a wannan safiya ta juma'a wacce bisa ga dukkanin alamu ita ce juma'a ta ƙarshe a cikin wannan wata mai alfarma na ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda yau muna ɗauke da azumi na ashirin da hudu kenan a cikin wannan shekara wanda yake daidai da yau sha biyu ga lissafin maris a kalandar yan albashi shekara ta dubu biyu da ashirin da shida sha uku ne sha hudu to yau sha uku ko matsalar ce ta sa ake mantawa ba kawai karfin matsalar ce ta kawo haka to Allah ya yi mana yau sha uku ga lissafin maris a kalandar masu albashi shekara ta 2026 kuma an zama iya tunawa mun tsaya ne a kan aya mai lamba ta 69 haka ne za mu tashi a kan aya mai lamba ta 70 daidai zuwa ga yadda Allah madaukakin sarki hukunta ma iya kaiwa wanda mun tsaya yadda Allah madaukakin sarki yake ba da bayani ma ahalul kitabi da suke bugun kirji da cewa annabi Ibrahim nasu ne da Yahudu da Nasara ke sai Allah ya ce inna aulan nasu bi Ibrahima lallazina taba'uhu wa hadha an-nabi wallazina amanu wallahu waliyul mu'minin Allah shine majibincin masu imani shi yasa a wani ku yake ce zalika bi anna Allah maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahu Allah madaukakin sarki ya samu dace sai Allah ce waddat sarki ce wadda ta'ifatun min ahlil kitab wasu kungiya daga cikin ahlil kitabi sun yi burin law yudillunakum suna so ina ma a ce da kun halaka wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yashurun ba kowa suke halakarwa ba in ji Allah madaukakin sarki face kawunan su amma ko kaɗan ba sa jin cewa wai suna yi wa kansu ne wannan gadar zare ya ahlal kitabi ya ku waɗanda aka bai wa littafi lima takfuruna bi ayatin lahi wa antum tashhadun dan me yasa kuke kafirce wa ayoyin Allah alhali kuna shaida cewa ayoyin gaskiya ne waɗannan ayoyi guda biyu har yanzu martani ne Allah madaukakin sarki yake mai Yahudu da Nasara da suke da awan suna amfani da kutubu samawi amma kuma ga ɗaya daga cikin kutubu samawi kuma shugaban dukkanin littattafai alkur'ani ya zo sun yi watsi da shi su ne kafin bayyanan annabi sallallahu alaihi wasallam wa kanu min qabli yastaftifuna 'ala allazina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirina ubangiji madaukakin sarki yace kafin bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sun karanta a littafin at-taura da injila cewa akwai wani annabi zai bayyana a wannan yanki mai yawan dibine sai suka zo suna tunanin a haifo wannan annabin a cikin kabilarsu ta bani yahudu to Allah madaukakin sarki sai ya nuna musu Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah shi ya san aina ne ya kamata ya sanya manzancin sa dan haka sai ya zabi zuriyar gidan Isma'il a zuriyar gidan Isma'il din ma aka zabi gidan Kinana bi ma'ana kakan Annabi sallallahu alaihi wasallam ta sama dan haka a gidan Banu Hashim manzo Allah sai ya fito aka zabe shi a matsayin shine annabin karshe shugaban dukkanin halittu sallallahu alaihi wasallam sai wannan abin bai musu daɗi ba tare da cewa Allah madaukakin sarki ya bamu labari a cikin suratul baqara cewa ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san manzon Allah sama da yadda suka san ƴaƴan cikin su za su iya bayyana bi ma'ana ya'rifuna na'ata Muhammadin sun san sifofin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya ishe ka dalili abin da ya faru da Salman al-Khayyr ibn Islam al-Farisi Salman al-Farisi mutumin kasar Fashin in an ce Fasha ko Farisa wato ana nufin Iran kenan a wancan lokaci a yanzu Iran a yanzu a wancan lokaci ana kiran su Farisa shikenan ya taso shi kuma dan sarkin Fashin yana ci suna cikin daula dan haka babansa ya sa a kulle shi baya fita ko ina saboda uban yana so a ce shine zai gaje shi ana tafi ana tafi kawai shi sai ga dan me ma yasa za a ke kulle shi kamar wata dabba wata rana yi wayo ma masu gadin nasa ya fita daga nan fa sula ne kawai ya fansa mai uwa duniya amma ba ya shiga duniya bane domin ya zama dan bariki ba ya shiga duniya bane domin ya zama shashasha ko sangartacciya ya shiga duniya ne domin neman gaskiya daga nan kuma gaskiyar ta fara bayyana masa ya shiga addinin yahudanci ya shiga addinin christianity ya sha wahala aka sayar da shi a matsayin bawa alhali ya zauna a hannun wani ba yahudi malamin yahudawa wanda malami ne na gaske daga ƙarshe da malamin ya zo zai mutu wanda shi salmanu farisi shi yake ba da labari malamin sai ya zamo ya tara dukiya duk kudin abin da ake tarawa kudin baiko ko fansa ake cewa sai yana ɓoyewa baya amfani da su ta hanyar da aka ce a yi amfani da su da ya mutu suka zo suka taru ana ta kuka cewa bawan Allah ya mutu Salman al-Faris ya ce to bari nuna muku kun ga wuri kaza ku je ku bude za ku gani aka bude sai aka ga tarin dukiya ya ce to tuntuni haka yake ta yi to daga nan suka gane Salman al-Faris mutumin kirki ne sai aka hada shi da wani malami ya ci gaba da zama a gunsa wanda daga ƙarshe malamin shi da kansa ya ce na lura kai mutumin kirki ne saboda haka yanzu na yi kusan mutuwa ga abu kaza da kaza na baka akwai dabbobi da tumaki awaki da harakuma duka ya ce ya bashi bayan ya mutu ya ce amma ka bar nan sai ya kwatanta masa yadda zai ce tunda kana son annabin ƙarshe ne to ka neme shi a can yadda dubine suka fi yawa yankin madina haka ko aka yi masu fatauci sun zo ya je neme su ya ce to gashi gashi abin da yake so ashe kawai su da suka gaba kone ko yana neman wani gune sai suka rike shi suka kwace masa dukiya da wayo suka sayar da shi a matsayin bawa haka ya zo ya dinga bauta a madina a hannun bayahudi ya sha wahala sosai amma shi duwabin da yake nema shi ne ya gane sifofin manzan allah da aka faɗa saboda an ce yana da tabo na ma'ana yana da tambarin annabta a kafadarsa ta baya sannan annabi sallallahu alaihi wasallam baya cin sadaka Salman al-Farisi yana nan yana aikin bauta a Madina. Can sai aka ce masa kwaye mutumin nan da ake faɗa annabi ya ji ana gulman irin mutane masu mitar. Wai ya zo shi wai shi annabi ne, mutanensa sun koro shi a Makka. Je ta ina yake aka nuna masa. Ya je kafin ya je sai ya je nemi sadaka sai ya zo ya shigo. Ya lallaba ya zo ya samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce bawan Allah ga sadaka. Manzon Allah sai ya karɓa ya bai wasu bai ci ko ɗaya ba a cikin abin da ya bashi. sai girgiza kai ya ce na ga abu daya wannan nan ana nan daga ƙarshe dai har ya zo yana zazzagayawa yana neman ju'in da ji manzon Allah yana wa'azi sai ya ji daga ƙarshe manzon Allah ya fahimci me yake nema sai ya yaye mayafinsa ya gani kawai sai rungume manzon Allah yana kuka shi ya sha wahala to kaga su masu ilimin gaske sun san waye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya ce Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليجيز بهم الكفار ubangiji madaukakin sarki ya ce muhammadu dai manzon Allah ne gashi duk wanda suka yi imani suka yadda da shi kuma a shiddawa alal kufari ba sa daga kafa wa kafirai hannu guda kuma ruhama'u bainahum suna tausaya ma junansu tarahum rukka'an zaka gansu suna yawaita yin ruku'u ba sa yin sallah ɗaiɗaiku ba sa yadda su yi sallah a fusaza suna yin sallah ne a cikin jam'i ma'al jama'a rukka'an sujjada suna sujjada suna ruku'u tare simahum fi wujuhihim min asar sujud a fuskar su zaka ga hasken annuri ne yawan sujada da suke ba wannan tabo da mutane suke gogawa wani ma musamman zai je ta gogawa sai wannan bakin ya fito a goshin sa hasken annurin musulunci daban yake da wannan tabo da mutane yawanci sukan je su gogawa idan a ce suna sallah simahum fi wujuhihim min asar sujud zalika mathaluhum fit tawrati wannan shine misalin su a cikin littafin at-taura kafin bayyana al-masihu wa matsaluhum fil injil kuma wannan shine misali kamanta su siffanta su da Allah madaukakin sarki yayi a cikin littafin injila kamatsali zar'in a kare da shari'ahu fa'azarahu fastaglaza fastawa ala soki kai ka ce ya banyarce da ta fito ta kafu akan saiwowinta ta yi ƙarfi ya banya ta yi kyau yi ujubu zurra'a tana burge manoma liyagiza bihimul kuffar Allah ya ce yayi haka ne domin kafirai suke jin haushin su da wannan ne masana alqur'ani suke cewa duk wani wanda kaga yana jin haushin ɗaya daga cikin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da wannan mutumin yana tutiya da cewa shi musulmi ne to sunansa kafiri kafiri ta ina ko da ko yana ganin yana sallah in dai yana zagin sahabin manzon Allah yana jin haushin sa mai jin haushin ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah ba musulmi bane da nassin wannan aya saboda Allah ya ce ya giza bihimul kuffar domin kafirai su ji haushin su to in kaga kana jin haushin ɗaya daga cikin abokin manzon Allah da suka yi zamani tare da manzon Allah Allah ya sanya su sune suka zama masa abokanan zama sun tafi yaƙe yaƙe tare da shi sun kwanta a wurare daban-daban tare da shi a tafiye-tafiyen yaɗa addinin musulunci da suka yi sun ci abinci a kushi ɗaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun auri 'ya'yan manzon Allah manzon Allah ya auri 'ya'yansu kuma mutum ya zo yana jin haushin su a wannan ba musulmi ba ne to shi yasa Allah madaukakin sarki a nan yake cewa su ahlul kitabi suna son a ce ina ma da za su halakar da ku waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a suna burin ina ma a ce da kun kafirta kamar da suka zama kafirai sai ku da su ku zama bai daya sai ku tafi yan jahannama direct yan tare kenan Allah ya kiyaye dan haka su dai walan tarda ankal yahudu walan nasara ɗabi'arsu ce in ka ga suna haba-haba da kai to sun ga alamun cewa kai din zaka karkace ne wata farkin manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ba sa taba sakin jiki kaga suna son mutum suna nuna masa kauna sai fa in sun ga cewa akwai alamun bai san addinin sa ba kuma akwai alamun zai iya barin addinin ya bi nasu ta farkin halaka din to shi yasa babban muradin su shine ya za a yi mutane su fandare a karkacewa tafarkin tsira tafarkin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zama za a ke bin son zuciyarsu a biye wa son zuciya a biye wa mafarke-mafarke kamar yadda addinin nasara yake wai sai a ce mutum ya yi mafarki da mafarki ne za a ke tabbatar da abubuwan yi na addini wannan yana daga cikin surkulle da wasu bangare da suke kiran kansu musulmi a yau suke ɗauka sai mutum ya mafarki kawai ita jan mutane aka yi su kuma su ta binsa a haka suna fadawa ramukan halaka ba tare da sun gani ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa ma yudilluna illa anfusahum ba kowa suke halakarwa face kansu kamar dai fadin Allah madaukakin sarki ne game da munafikai da yace innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa iza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yazkuruna Allah illa qalila ko kuma Allah madaukakin sarki yace yukhadi'una Allah wal ladzina amanu suna yaudaran Allah suna yaudaran kuma mutane da suka yi imani suna bin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma yaqda'una ko ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun ba kowa suke yaudara ba sakamakon yaudaran babu inda yake komawa face kawunansu alhali kuma su ko ba su san cewa suna yi wa kansu ba ne wato tarko su suke yi wa kansu a gadar zare ramin mugunta ne sai suka fada da kansu kamar yadda wani mawaƙi ya ce ka gargadi mu gina ramin mugunta in zai gina ya ce ku ce ya gina ne dai kwabrinsa domin wata kirshi zai fada kamar da yadda yake faruwa yanzu a nan yankin gabar ta tsakiya a gabas ta tsakiya kasan 'yan ta'addan duniya wato Isra'il wanda suke samun daurin gindi daga wurin shugabannin ta'addanci na duniya gaba ɗaya Amerika sun hau kan Falasɗinawa suna kashe mata da ƙananan yara babu rayar babu dalili suna babbake su kawai da bamamamai da da albaru sai haka kawai kuma duniya ta zuba ido ta yi shiru shikenan yanzu sai suka kai hari ma ƙasan Farisa to shi shi su farisa su kuma suna da ilimin technology suna iya harba makamin su ma mai linzami domin su sai ta target ɗin da suke so su fasa ko su tarwatsa daga nesa to yanzu ana ta ta taburza a kai wanda wannan abin shi ya jawo mana tsadan man fetur da muke kallo a yau a Najeriya tare da cewa muna da matatan man fetur na Alhaji Aliko Dangote da sauran hanyoyin samun mai amma dai an fake da wannan ya zama an tsawwala wa mutane tsadan man fetur daga wannan wani abu ne na ɗabi'a da al'ada na wasu daga cikin jama'a masu jagorancin kasuwanci a wannan ƙasa ta mu najeriya akan iya fakewa da abin da bai taka kara ya karya ba ma a tsawwala wa mutane farashin kayayyaki to yanzu sun fake da yakin cewa wai ai asalin wannan hurmus wani mashigin ruwa ne wanda duk wani danyen man fetur da ake samuwa a nan gabas ta tsakiya ta nan gurin yake biyowa sai zama kasan farisa sun toshe gurin to su kuma sai mutane suka fake da cewa aitin da danyen bai baya fitowa ta nan ba a samun mai a wadace kenan don haka sai mai ya ƙara kuɗi daga wannan wani abu ne ta manufa mugunta ce a cikin zukatan mutane masu aiwatar da irin wannan abu in ma abin zai zama ya yi tasiri mummuna to zai fi yin tasiri ne wa turai da amurka duk da yake su amurka da ke sun san dama sun shirya wa kai hari iran din sai suka yi maza maza suka kama wurin da yake mai arzikin man fetur a yankin da amurka take wato venezuela suka je suka kama shugaban kasan kamar yadda ake kamun kaza suka tafi da shi amurka suka tsare bai musu laifin komai ba nicolas maduro sun yi haka ne saboda sun san dama da sun takali iran za ta toshe wannan mafitan butu ma'ana mafitan crude oil din daga nan yankin gabas da tsakiya to yanzu bari in an toshe ma suna da hanyar sace mayi na venezuela shi yasa suka yi wannan kuma daga yin hakan kowa ya fara sharhi cewa ai gashi sun yi ne da manufan su kwashi man fetur din venezuela kuma sai ga shugaban kasar ta'addancin ya fito yana cewa yanzu kan za su sarrafa man venezuela yadda suke so shi hukunya ma baya ji kai tsaye in yi abu yana faɗan ga dalilin da ya sa yi so sun ci gaba da ɗiban mai a can su kaga sun dan samu sassauci suna da alternative to mu kuma nan alternative ɗinmu shine matatan man dangote amma duk da aka kaga yadda mai ɗin ya tashin goron zabe muna addu'a Allah madaukakin sarki ya tsakaita mana wannan masifa haka Allah kuma ya yi mana masifa ubangiji madaukakin sarki ya ce ya ahlal kitabi ya ku waɗanda aka baiwa littafi lima takfuruna bi ayatin Allah dan me kuke kafircewa a ayoyin Allah kuna kafircewa Allah madaukakin sarki wa antum tashhaduna alhalin kuna shaida cewa dukkanin abin da suka zo a cikin alkur'ani gaskiya ne saboda dama kun karanta a littattafan ku na attaura da linjila cewa annabin karshe zai zo kuma zai zo da tsari shine zai zama hirzan lil ummiyin wato mai kare ummiyin sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya ce sammaitukal mutawakkil na baka suna kai sunanka mutawakkil manzon Allah yana da cikakken tawakkali ɗari bisa ɗari babu tawaya a tawakkalin annabi sallallahu alaihi wasallam to a taura akwai wannan kirari da Allah ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun karanta sun gani a aikace a zahirance annabi shi din ne wanda suka karanta sifofin nasa amma suka ki imani da shi falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'anatullahi alal kafirin sai Allah ya tsine musu da mala'anun ne sun samu tsinuwa a harshen annabi Dawud alaihi salatu wassalam da duk annabawan da suka biyo bayan sa kowane annabi ya zo sai ya tsine musu saboda ba su da albarka an kwashe musu albarka har zuwa kan annabi Isa alaihi salatu wassalam wato kafin bayyana manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi don haka su masu kafircewa ayoyin Allah suna aikata abin da bai dace ba kuma abin da bai dace din ba ko da musulmi ne a yau ya zamo ya karanta aya guda ya san ma'ananta sai ya zama baya aiki da abin da take hukuntawa to zai iya fadawa cikin tsinuwan Allah madaukakin sarki innal ladzina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitab ulaika allazina yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun lil ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim inji Allah madaukakin sarki innal ladzina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda wanda suke boyewan abin da muka saukar a cikin littafin mu na hujjoji bayyananu da shari'a wa mutane min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab bayan mun yi bayanin sa balo balo a cikin littafi sai su boye da gangan dan san wani abu na duniya Allah ya ce ulaika allazina yal'anuhumullahu wadannan sune wadanda Allah ya tsine wa albarka Allah ya tsine musu ka san gaskiya ka ki fadin ta kamar yadda Malam Aliyu na mangi yake faɗa cewa malaman bid'a ne kaguwa sun ga aya sun ki faɗi nata sun yi aure sun ki tsari nasa an ce wa karna ya kaɗa kai na sani ban da bawa ban iya yin tsari to kaga Aliyu na mangi mai waƙan infiraji ya waƙe masu aikata bid'a cewa su in sun ga gaskiya ba sa iya faɗa saboda su bin son zuciya irin tasu to kar ka sake ka zamo daga cikin wanda ka shaidar da hukunce-hukuncen ayoyin Allah amma ko ba ka yin aiki da su Allah madaukakin sarki sai ce ya ahlal kitabi lima talbisuna al-haqqa sake wa ƙala ta'ifatu saka da alheri ubangiji madaukakin sarki ya ce ya ahlal kitabi ya ku waɗanda aka bai wa littafi lima takfuruna bil haqqi lima talbisuna al haqqa bil batil dan me yasa kuke gwamutsa gaskiya da ƙarya a wuri guda wa taktumuna al haqqa ko kuke boyewan gaskiya wa antum ta'lamuna al hali kuna sani wa qalat ta'ifatun min ahli al kitab wasu bangare daga cikin waɗanda aka bai wa littafi suka ce aminu billazi unzila allazina amanu wajhan nahar ku kirdaji wani lokaci da kuke za ku saci zukatan mutanen da suka ce sun yi imani da Muhammadu sai ku ce kun yi imani da abin da aka saukar musu a bangaren wato wani bangare na yini wa kufuru akirahum can kuma da marece sai ku koma ku ce a ai kun gano ba gaskiya bane ku koma kan addinin ku wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum kada ku yi imani da kowa da ya zo yana da'awa sai ga wanda ya yarda cewa zai bi addinin kul innal huda hudallah kace da su fa shiriya ta gaskiya ita ce shiriya ta Allah madaukakin sarki an yi uta ahdun mithla ma utitu wai ta yaya za ku yi imani da wanda ya zo yake da'awan wai an masa wahayi ko an bashi misalin irin kwatankwacin abin da aka ba ku aw yuhajjukum inda rabbikum ko kuma suna neman yin jayayya da hujjatayya da ku a wurin ubangijinku qul innal fadla biyadillahi yutihi man yasha ce da su ku sani falala dai a wurin Allah take yutihi man yasha Allah yana bayar da ita ga wanda ya ga dama wallahu wasi'un alim Allah mai alwaci ne ko mai tarin ilimi ubangiji madaukakin sarki yana mana bayani game da halin yahudu Allah yake cewa ya ahlal kitab ya koran da aka bai wa littafi lima talbisuna alhaqqa bil batil dan dan me kuke cakuda tsakanin gaskiya da ƙarya wa taktumuna alhaqqa kuke boyewan gaskiya wa antum ta'lamuna alhali kuna sani yana daga cikin halaye da kan iya sa mutum ya zama halakakke a nan duniya ya zama marashin rabo a nan duniya shine ya san gaskiya kuma ya take mutum ya san gaskiya ya take ko kuma ya haɗa gaskiya da ƙarya a wuri guda to wannan yana daga cikin ɗabi'u na yahudu kuma ɗabi'a ce mummuniya wanda mai yin ta yakan shiga uku tun anan duniya kafin ya je lahira ya tare da mummunan sakamako yana daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya ja hankali aka ya ce wala talbisul haqqa bil batil wa taktumu wa taktum wala talbisuna al haqqa bil batil wa taktumuna al haqqa wa antum ta'lamun kada ku ke da tsakanin gaskiya da ƙarya kuna ɓoye gaskiyan alhali kuna sana cewar gaskiyan ita ce gaskiya sai a cakuɗa ta da ƙarya domin a kawo wasu dabarbaru da hikimomi da zai saka mutane ba za su gane ba ko a yi ta jan mutane misali kaga mutum ya zo da sunan wai yana wa'azi amma manufansa shine ya tara wa kansa jama'a kuma mutane su yi ta binsa ya fa san ba daidai yake ba amma saboda son zuciya haka zai ta jan mutane su kuma suna binsa kan wannan tsari nasa to lalle duk mai yin irin wannan yana daga cikin ya yi koyi da ɗabi'un yahudu wato cakuɗa gaskiya da ƙarya su daga cikin ɗabi'unsu shine wai a zo a yi wayo wa a sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam masu cewa sun yi imani a zagayewa ce an yi imani domin ta haka ne za a yi nasu in an yi bari sai a kwaso in an yi dace sai a kwaso da wasu su bi su suna tunanin yin hakan zai sa su yi rinjaye su lalata wa mutane imaninsu domin a barbin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a koma ana bin su. An zo an ce an yi imani kun saki jiki da su, ana tare ana ce kai ai wannan tsarin yana da kyau. Can da yamma sai su ce ai mun gano saboda dama mun muna da ilimi mun gano cewa surkulla ne. Hakan zai saka za ku ribaci wasu daga cikin mabiya wancan annabi sai ya zama ku za a bi ma'ana kun hana bin nasa ta farkin naku kuma tafarkin sai zama kullum yana samun karuwa har ma suke faɗa wa junansu wala tu'minu kada ku yi imani illa liman tabi adinaku sai ga wanda zai bi addini wanda wannan ita ce hakikanin ɗabi'a ta su idan ka ga ba yahudi ko nasara suna haba haba da kai to sun hango mamora ne mamora ba ta samun kuɗi ba a wurinka amma mamora ta gurɓata maka tunani mamora ta dagula maka lissafin imaninka ta yadda za a iya haɗa ka da 'yan mata an gano kai masoyin 'yan mata ne a baka dama kai ta lalata da su tun dare kana so daga lalatan kuma shikenan za a ce maka ai ba zunubi ma kake yi ba wannan abin da kake daidai ne almasihu ya dauke maka wanda wannan sun yaudari yawancin wasu daga cikin matasa wanda ba su da zuciya ba su da ruhi na addini sun bi sun koma bin addinin kiristiyaniti wanda in ka tambaye su zaka ji asalin makasudin komawansu son yan mata ne ana lalata shikenan ana cewa ba komai blood of Jesus ya wanke maka duk abin da kake tunani na zunubi kamar da yadda wasu a yau suke fada cewa za ka yi zina da sayyada ku za ku yi masha an ku wani ne a gefe da baya cikin tafiyar taku yake kalla abin da kuke sunansa zina amma ku yanzu abin da kuke aikin lada ne to kaga dama hausawa da wani gurɓataccen salon maganar suka ce amfanin zunubi romowai yawa to tunda akwai romowa cikin wannan zunubin ai kowa zai bi sai matasa su ta shiga ciki a yi kiɗa a cashe a yi zina kuma a ce wai lada aka samu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kana kan labun kasan daga ina ya fito yawa ba masu irin wannan shegantaka sai arna su ne masu cewa jinin jesus ya wanke maka duk abin da kake tunani don haka ka sheke ayarka yadda kake so kuma in ka je za ka shiga aljanna ko da mutane ba sa so allah ya kiyaye yawa to nan ubangiji madaukakin sarki yana mana bayani ne game da halayensu wai ba za su yadda su imani ko su yadda da wani ba sai wanda ya yadda zai bi addininsu sannan kuma sun ce kada ma su imani ko su saki jiki da abin da wani ya zo ya ce an masa wahayi kamar wahayin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka suna kyashi ko suna hasada ba sa so a ce wani daban ne ya samu annabta ba daga cikin banu yahudu ba kuma sai Allah madaukakin sarki ya dauko manzancin ya kawo gidan wato babban su Isma'il shine aka samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma kar ka sake ka zama daga cikin masu yin hasada ba kawai ita wannan ayan ba hasada kawai in general tana daga cikin abubuwan da suke dakusar da ci gaban dan adam idan ka ga wani yana ci gaba kamata ya taya shi da addu'a Allah ya kare ciyar da shi gaba kai ma kai fatan Allah ya baka dama irin ya tasa ka ci gaba halama fin nasa kai aikin alheri da ci gaban da kai zaka samu amma kar ka ke ganin kyashi ko hasada ga wani wanda kake kallon nasarori suna fuskantar sa a koyaushe domin falala ta Allah ce idan kana jin haushin wani saboda Allah madaukakin sarki ya bashi wani abu jin haushin nasa da kake ba zai sa ba a dauke wani abin a dawo maka da shi wurin ka kai sannan yadda kuma da cewa Allah ne ya bashi ka taya shi addu'a har yanzu ba zai hana kuma kai ka samu naka ba to kaga me kuma na kyashin me na hasada ne hasada ba ta da wani amfani face ciwo a cikin zuciyar mai yin ta ta hana shi sukuni ta hana shi nutsuwa karshe haka zai ci gaba da zama da ita har bakin ciki ya kundume shi kawai ya faɗi ya jiki babu motsi a ji a gwada a ce yana da hawan jini saboda yana ganin kamar wani ya masa wayo ya tara kuɗi shi bai tara wa kansa ba ai ta yadda zaka gane falala a wurin Allah take za ku iya tasowa tare da mutane kuna wasan ƙasa ba mamaki kafi wani ma kasar kasar din nema amma sai a tashi daga lokacin da Allah yake sakin arzikinsa wa bayi sai kaga shi wannan malalacin Allah ya sako masa wani hanyar yin arziki a sauƙaƙe kai ko mai kasar kasar din ka ci gaba da kasar kasar din ko babu wadata ne domin Allah madaukakin sarki yakan yaka dan jaraba bayan sa nuna maka zafin nema ba ya taba kamo sabo ba ya taba kawowa mutum ya samu ko ba ya sa mutum ya tara Allah shine yake yalwatawa mutane daga cikin falalarsa shi yasa daga ƙarshe ya ce innal qul innal fadla bi yadillahi ka gaya musu cewa falala fa a hannun Allah take yutihi man yasha yana bayar da ita ga wanda ya ga dama ai al fadlu ya'ni ar rizq arziki na Allah ne shi ne yake fasalin arzikinsa a lokacin da ya ga dama kuma ga hannun wanda ya so daga cikin bayinsa shi yake ba da arziki ga wanda ya ga dama kuma ya riga da ya yi fasalin abin don haka shi ne a wasi'u mai yalwaci mai yalwatawa aliyan ko mai mai ilimi ya san a hannun ma ya kamata ya bayar da wannan nau'in arziki ko nau'in ilimi ko kuma nau'in wato babban arziki shine abai wa mutum annabta don haka bai kamata ba ki hasada don Allah bai wani annabta ko kuma don Allah ya zaɓi wani ya ba shi tarin kuɗi ko don Allah ya zaɓi wani ya ba shi tarin ilimi ya zama malami masanin addini yana yi mutane fassara da sharhi yana musu fashin baki ya san rabon gado kafin an rikice a rabon gado za a ce a je gurin malam wani shi kaɗai ne zai iya wato fitar da mafayyaciya a kai to kan wasu su ɗauki wannan a matsayin abin yi wa hasada ko kuma kushewa har ma haifar musu da wani abu na ciwon zuciya Allah madaukakin sarki ya kare nan ya kamata mu dakata idan Allah mai kowa mai komai ya yarda gobe za mu ci gaba daga yadda muka tsaya abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa duka mu yi tarayya a cikin lada abin da muka kuskure ko muna roƙon Allah madaukakin sarki gafara da addu'an ya fahimtar da mu kurakuran ya ba mu ikon gyara su akwai tambaya ko ƙarin bayani Allahumma salli ala وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد